أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته uwa musulmi yau muna hudu ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya daidai da 21 ga watan shida miladiya haihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2015 haka ne? mun fara tafsirin alkur'ani mai girma a jiya aya ta 177 kuma bayanin mu anan ya tsaya insha Allah ta'ala a yau za mu tashi aya ta 178 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من عقيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولهم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلهم تتقون نعم الله سبحانه وتعالى يتي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكك إيماني يا قوة أنكك بعد قسكيا جوة سمع لمي دلوك تند الله سبحانه وتعالى زي كاو دوكو كين شريعة زي كرا وأن سك إيماني دومين سوني سكي أنفالوا دا أبين دا الله سبحانه وتعالى يكرا أكنشي wanda addini bai sha mai kai ba ko kuma wanda yake kafiri ko an yi kira zuwa ga aiki na ubangiji to ba karbawa zai yi ba shi yasa mutum ko cikin ɗiyanai idan yana cikin gida in zai sawa aiki in akwai aikin da za a yi ana bukata a yi shi cikin lokaci ana bukata kuma a yi aiki mai kyau akwai ɗiyanka sun kai guda goma ko guda biyar kai ka san wanda za ka sa wannan aiki ko ba haka ba don ka san wani in ba ka sa shi aikin ka sa aikin ban za ka yi don ba yi zai yi ba ko ba haka ba amma wani da zaran kana bukatar aiki a yi shi cikin lokaci ka san wane ne zaka sa wannan aiki ko cikin ƴaƴanka ko cikin matanka ko cikin abokananka wannan al'ada ce saboda kowa akwai wanda yake bashi muhimmanci ina fata an fahimce ni to shi yasa shari'ar musulunci ta kowa ce amma wa yake aiki da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tura shi ga an turo shi ga duniya gaba daya amma waɗanda suke amfanuwa da shi shine waɗanda suka suka yi imani da shi to shi yasa Allah ya kira masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya kutiba alaikumul qisasu fil qatla kutiba an wajabta muku wato asalin kalima ta kataba da larabci shine ka rubuta abu ina fata an fahimce ni shi yasa da yawan waɗanda musan larabci ba in suka ji an ce kutiba anan za su ce to menene aka rubuta a'a in an ce kataba da larabci shine an rubuta abu yaktubu muhammadun ad-darsa muhammad yana rubuta darasi ko ba haka nan bane amma malamai suka ce shi alkur'ani yana da uslubi nashi na daban wanda ya saba ma larabci wani lokaci shine kutiba ma'ana an wajabta muku ko kuma wasu malamai suka ce a'a kutiba yana can rubuce a cikin lauhil mahfuz amma dai hakika uslubi na qur'ani duk inda yazo da kutiba shine an wajabta muku yin wannan abu kenan ba makawa ga wanda yake da imani an wajabta mai wannan abu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin aya ta wasiya wanda za ta zo dan kaɗan wato kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut al-wasiyya in taraka khairan al-wasiyya kaga kutiba alaikum kaga an wajabta muku ko kuma ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kaga dai in an ce kutiba da larabci shine an wajabta kada ka zo ka ce an rubuta nan Allah subhanahu wata'ala ce al-qisas abinda an ka wajabta muku shine yin qisasi abinda ake ce ma qisasi shine idan mutum ya kashe a kashe shi ko kuma kisasi shine a sakan kama mutum daidai da abin da ya aikata mutumin da ya kwalkwale ma wani ijiya to idan an zo in za a yi kisasi sai a kwalkwale mai ijiya wannan ita ce shari'a ta musulunci ina fata an fahimce ni mutumin da ya sa yuka ya yanke ma wani hannu za a sa yuka a yanke mishi hannu wannan shine kisasi mutumin da ya kashe wani to za a kashe shi ina fata an fahimce ni idan mutum ya sa takobi ya fille ma mutum kai ko ya hille mai kai to shi ma sai a sa takobi a fille mishi kai wannan shine ake ce ma qisasi mutumin da ya kashe mutum da gangan to kashe shi za a yi babu makawa sai an kashe shi wannan ita ce shari'a ta ubangiji kuma malamai sun yi sabani idan mutum ya kashe mutum to za a kashe shi da sigar da ya kashe shi ko ko dai za a kashe shi ne kawai ma'ana yanzu misali idan mutum ya sa bindiga ya halbe mutum shin wajibi ne sai mun nemi bindiga mun halbe shi ko ko idan mutum ya sabin da ya halbe mutum mu a musulunci abinda mun ka sani a sa takobi kawai a hidda mai kai akwai sabani tsakankanin malamai wasu malamai suka ce duk abinda mutum ya kashe mutum da shi to da shi za a kashe shi mutukar ba sabon Allah bane ina fata an fahimce ni misali mutumin da ya sabin diga ya halbe mutum a sabin diga ya halbe shi mutumin da ya kama mutum ya kwantar da shi ya dauko dutsi mai nauyi ya saka mai shi ma a kwantar da shi a saka mai dutsi mai nauyi sai ya mutu amma idan mutum ya saba mutum essence ya kunna mai wuta to an ce an haramta ba a azabtarwa da wuta sai wa sai ubangiji to mu nan ba za mu sa wuta ba domin lokacin da za mu yin wannan aiki mu kuma za mu saba ma Allah subhanahu wataala ina fata an fahimce ni sai ya kasance za a kashe mutum ta hanyar da ya kashe da takobi kai tsaye ko da wace hanya a wajen wajen wadansu malamai wadansu malamai a'a za a kashe mutum ta hanyar da ya kashe amma sai in ya kasance hanyar da za a kashe shi ta sabon Allah ce to nan ba za a aikata ba ina fata an fahimce ni alqisasu kenan shine ayi qisasi malamai sun kace shine sake kewa ko koramuwa wanda ya kashe a kashe shi fil qatla a cikin al'amarin da ya shahi wato kisa ko kuma mu ce kashe idan mutum ya kashe Allah ya ce a kashe shi sannan malamai suka ce to ga bayanin da Allah subhanahu wataala yi yace al hurru bil hurri da idan ya kashe da a kashe shi kenan a wancan lokaci kahin zuwan musulunci akwai abin da ake ce ba bauta a yi yaƙi a kamo waɗansu mutane su zamanto bayi musulunci ma da ya zo ya bar wannan al'amari sannu sannu ana ‘yantar da bayi to wannan lokacin sai an ka ce alhurru bil hurri ɗa in ya kashe ɗa a kashe shi wal abdu bil abdi bawa kuma in ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa sannan kuma mace idan ta kashe ‘ya mace a kashe ta ina fata an fahimce ni wannan shi ne abinda aya ta yi bayani to amma wannan aya tana nuna cewa ba wai tana nuna cewa ba idan mutum ya kashe misali mace ta kashe namiji ba za a kashe ta ba ba haka ake nufi ba ko ko in namiji ya kashe mace ba za a kashe shi ba a'a wato larabawa sun kasance suna da wata al'ada al'ada da gare gare su kahin zuwan musulunci shine idan an ka kai ma kabila hari an ka kashe mata mutum guda to za su kawo hari su kashe mutum arba'in ina fata an fahimce ni su in an kai musu ta'addanci guda to su sun sun rama da ta'addanci guda goma kun fahimce ni kafin zuwa musulunci wannan ita ce al'adarsu shi yasa kullun su in an kai wato in an kai musu kamar yadda malam bahaushe yake cewa kan kare to su ko sai su yi wa mutum kan wato kai na, na itace wanda duk yayi musu sharri guda sai sun yi min sharri goma to sai Allah subhanahu wataala ya kutumta musu ga yadda akai idan da ya kashe a kashe shi da da idan bawa ya kashe a kashe shi da bawa idan mace ce ta kashe a kashe ta da mace amma kada a zo a ce a'a mutun da sun kashe mu mutum guda mu ko sai mun kai musu hari mun kashe mutum goma wannan shari'a ta hana shi amma kuma ba wai dan saboda ana nuna cewa wani in ya kashe wani ba za a kashe shi ba illa cikin halaye guda biyu na farko shine bawa idan ya kashe ɗa a matsayin shi na bawa nan ba za a kashe ɗa da shi ba wannan kuma shari'a ce ta musulunci in ya tabbata bawa an fahimci wannan da kyau sannan kuma kafiri in ya in musulmi ya kashe kafiri to nan ma sai dai a karɓi diya ba za a kashe shi ba domin hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba a kashe musulmi idan ya kashe kafiri sai dai a karɓi diya idan kafirin nan shi ma kafiri ne na amana idan ba kafiri na amana ba musulmi bai dace kashe kafiri ba amma in ya kashe kafiri ba a kashe shi domin musulmi ya fi kafiri kima a wajen Allah subhanahu wata'ala ina fata an fahimce ni wannan doka ce ta musulunci amma akwai waɗansu daga cikin mazhaba kamar mazhaba hanafiya su suna ganin cewa babu zancen a bambanta suka ce su abinda suka fahimta shine cewa idan mutum ya kashe mutum kada a kalli wannan ɗa ne ko bawa ne ko mace ce ko namiji ce ko kafiri ne ko waye suka ce kawai in mutum ya kashe mutum a kashe shi to wannan mazhaba da yawan mutane a wannan zamani sun yi karkata zuwa gare ta don mi don ta nisawar a samu wai zaman lahiya tsakanin mu da kafirai ko ba ku gane ba yanzu musulunci shi adda rauni kenan in mun ce in musulmi ya kashe kafiri ba a kashe shi kenan sai kafirai su ce ah to kun ga addini ga akwai son da shi kuma ya kamata mu rika kashe mutanen nan sai wasu malamai suka ce to a rika fitawa da wannan ba hujja bace tunda hadisi hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito yayi bayani karara to da hadisi za a yi aiki idan musulmi ya kashe kafiri ba za a kashe shi ba sai dai a karbi diya in ya zama to kafiri ne na amana wannan shi ne abinda wato me da suna abinda ya tabbata wannan kuma idan nassi ya saba ma wato hankalinka ba za ka yi kokari bane kaga cewa sai ka karkato da nassi ka lankwaso wuyan aya da hadisi sun tafi daidai da irin sauranka ba haka ake bukata ba shi addini bayani ake yi idan an ka ce Allah ya ce ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce kuma bayanin nan hakikan ya tabbata ingantacce ne to shi kidan bai bukata ka kawo wani ra'ayinka don haka zance mahi inganci shine zancen jamhur ina fata an fahimce ni to wannan sai Allah subhanahu wataala kawo wannan doka saboda mutane su tahi a kare rayukan mutane kuma wannan ba wai shari'a bace ta wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai a'a hatta bani Isra'ila Allah subhanahu wataala ya tabbatar da wannan akan su ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas a cikin at-taura an rubuta musu cewa annan nafsa bin nafsi idan mutun ya kashe mutun a kashe shi an gane ni wal aina bil aini idan mutun ya kwalkwale mutun ijiya to a kwalkwale mai ijiya wal anfa bil anfi idan mutun ya cire ma mutun hanci a cire mai hanci wal uduna bil uduni idan mutun ya cire mutun kunya a cire mishi kunya was sinna bis sinni idan mutun ya cire mutun haure a cire mishi haure wal juruha qisas Allah yace wato raununuka sai ayi qisasi idan ya zamanto yuka ka ka dauka kai yanka ma mutun centimeter biyar sai a samu yuka sai a yanka daidai centimeter biyar wannan shine adalci an fahimci wannan wannan shari'a ta ubangiji kenan Allah subhanahu wataala ce to faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda an ka yafe mishi daga dan uwan shi wani abu ma'ana misali mutumin da ya kashe wani mutum sai aka samu waɗansu daga cikin masu haƙƙi na jinin wannan mamaci suka ce to abinda za a yi mu mun yafe namu to idan an ka samu wasu sun yafe wasu su yafe ba ya za a yi to za a koma zuwa gariya misali mutumin da wani ya kashe shi sai aka zo wasu suka iyaye suka ce sun yarda a ba su diya ko ko sun kace sun yahi haƙƙin su to ba za a kashe shi ba sai dai a ba da diya domin mi domin bayyuwa a raba tsakanin mutuwa ba za a iya samun rabin mutuwa ba da rabin diya to da haka ga shikenan wanda mutum jinin shi ya kubuta kuma shari'a tana kiyayewa akan rayuwa wannan mutumin mai yiwa ya tuba ya amfani al'umma to shi yasa ba za a kashe shi ba sai Allah subhanahu wataala ce min akhihi daga dan uwa ne wannan yasa malamai suka ce idan mutum ya kashe mutum to ba za a ce ya kafirta ba mutlaqan domin waɗansu mazhabobi da kuma irin khawari da waɗansu malamai suna ganin cewa duk mutumin da ya kashe mumini to ya kafirta sannan suna ganin bai da matu ba istinadan suna wato kafa hujja da ayar da a cikin suratul nisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima duk wanda ya kashe mumini da gangan to wannan sakamakon shi ita ce jahannama wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya hushi da shi wa la'anahu sannan kuma Allah ya la'ance shi wa a'adda lahu 'adaban 'azima sannan kuma Allah ya yi mishi tattalin azaba mai girma shi yasa wasu malamai suka ce bai da tuba amma malamai suka ce wannan aya tahdid ne kamar tsoratarwa ne daga mutum kada ya je ya kashe mumini amma tunda Allah ya kire shi akhihi dan uwa ne na addini kidan wannan ya nuna cewa kashe mutum kaba'ira ne amma ba zai fitar da mutum daga cikin musulunci ba dalili na biyu kuma aya wadda a cikin suratul hujurat wadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa in ta'ifatan min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إذا جماعة غدابي لدغ مؤمني سكياكي سكي ساباني إذا كو أكياكي أنا يوأك شوالي كما هذا ثالثة فأصلحوا بينهما كيسوه سكنكانيسو a fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin su tayi zalunci akan ɗaya to fa qatilul lati tabghi ku yaqi wanda take zalunci take ketar iyaka hatta tafi'a ila amrillah har sai ta dawo zuwa ga al'amarin Allah sun yarda yanzu a tsaya ai sulhu fa in fa'at in tadawu ta Allah ce fa aslihu bainahuma bil adl ku yi ku yi sulhu tsakankanin su bil adl da adalci wa aqsitu sannan kuma ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah subhanahu wa ta'ala yana son masu adalci sai Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun haqiqa mu'minai ɗan uwan juna ne kenan kaga duk da yakin da suka yi mai yiwa an kashe wasu daga cikin su amma Allah ya kire su mu'minai ɗan uwan juna wannan yake nuna cewa a ce duk mutumin da ya kashe mutum ba za a ce ba ya kafirta inda yana musulmi kuma ba za a ce ba zai tabbata a cikin wutar jahannama amma za a bayar da al'amarin shi zuwa ga Allah in ya tuba wannan yake sawo waɗansu suna ɗaukar wasu nasoshi daga da aka rubuta daga Ibn Abbas karkashin wannan aya ta cikin suratul Nisa suna cewa duk mutumin da ya kashe mumini wato bai da tuba akwai hadari sosai mutum ya kashe mumini amma cewa mun nisantar da shi daga rahama Allah gaba daya to wannan ne yana buƙatar dalili kwakwara in ban manta ba a cikin littafi na Musannaf Ibn Abdul Razzaq ya kawo wata kissa daga Ibn Abbas wani mutum ya zo inda Ibn Abbas sai ya ce mishi da Allah idan mutum ya kashe mutum mumini da gangan yana da tuba sai ibn abbas ya ce bai da tuba wannan mutumin bai da tuba wajen Allah subhanahu wataala sai kuma wani mutum ya zo ya tambayi ibn abbas shin idan mutum ya kashe mumini da gangan yana da tuba ko bai da tuba Allah zai karbi tuban shi ko bai karbi tuban shi ba sai ce Allah zai karbi tuban shi bayan waɗanda mutane sun tafi wannan ya zo wannan ya zo kuma cikin majalisi guda ɗalibai suna zaune sai suka tambayi shi wannan ya zo da fatawa ka ce mai bai da rahama wajen ubangiji wannan ka zo da fatawa ka ce mai akwai tuba gare shi me dalilin ka kuma matsala guda ka bada fatawa guda biyu ko ba haka bane in wannan yana tada mun hankali ibnu abbas yake cewa wancan na farko da nigga ya zo yayi tambaya yana cikin hushi an gane ni yana cikin hushi hankali dai ya tashi yana son wani ya bata mai dare ya je ya kashe shi shi yasa nake mai babu tuba an gane wannan da kyau shi kuma wannan ga dukkan alamu na ga yazo wato a natse ma'ana ta yi ya kashe wani mutum yana neman wato kofa ta gafara shi yasa ni mai fatawa cewa yana da gafara wajen Allah subhanahu wataala shi yasa kuke ganin malamai suna iya ba mutane mutum wato mutum biyu a ba su fatawa iri daban-daban saboda niyoyinsu sun canza wani in kace mai cewa mu wato kaza akwai tuba gare shi sai to shikenan madalla bari mu je mu aikata sallan mu tuba ina fata an fahimce ni Allah ya ganar da mu faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf to shikenan in an yahe mishi fattiba'un bil ma'ruf za a bi shi bil ma'rufi wato da hanya da sauki wato za a bi shi da wato kyautatawa ma'ana diyar da za a karba gare shi za a rinka sannu sannu a karbi wannan diyar a bi dokokin da ake bi idan lokaci yayi za a sanya mai za a karbi kaza za a karbi kaza sannan ba a zuwa a zage shi a ce ka kashe mu mutumin mu ko kuma a ci mai mutunci lokacin da za a karba kusan mutane in suna biyar ka haƙƙi to ba za ka iya sanin halin mutum na kwarai bane ko mutumin banza ne sai akwai haƙƙin shi akan ka zai karba ina fata an fahimce ni wannan kuma sai al'amurra sun zo mutumin da yana biyar ka bashi za ka ga lokacin da zai maka magana lokacin da ya zo karɓa in ka ga yana kyautata ba to wannan mutum yana da yana da kirki amma wani in yana biyar ka bashi babu abin da ba zai iya gaya maka sai da ka biya shi bashi shikenan sai ka ga kuma an dawo da shi ina fata abinci ne kenan ko fattiba'un bil ma'ruf abi shi da hanya sananna ta shari'a wa ada'un ilaihi bi ihsan shi kuma ya ba su tare da kyautatawa kada ya rinka zagin su ko yana cewa wannan abin ya kama mishi dole a'a shi ma ya basuwa dama abin da an musulunci shine kyautatawa da wanda za a yi ma aiki da wanda zai yin aikin duka a samu kyakkyawan lafuzza suna wato musanyan kyakkyawan kalimomi domin kalima mai kyau tana iya sawa mutum ya samu babban matsayi sannan kuma mummunar kalima tana iya ma mutum tasiri a rayuwa kai shi yasa Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul Isra wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan ka gaya ma bayina su rinka ganin magana kyakkyawa hatta da kalimatu tayyiba inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka ce kalima kyakkyawa ita ma sadaka ce ko baka da abinda zaka ba mutum yana da kyau ka gaya mishi magana mai kyau shi yasa sallama abu ce mai kyau assalamu alaikum wa rahmatullah mutum ya zo neman wani abu wajen ka baka da sai ya kare bayani sai ka ce mai to wani gaskiya abin nan ban da shi amma kuma ina fatan ka kara gaba kilan za a samu wanda zai taimaka maka Allah ya baka wanda zai baka haka ne ko ba haka ba amma wani sai kai mai bayani ka kare yana sauraron ka dam sai ka kare bayani sai ce maka ku kun dauki kuɗi banza ko eh kun dauki wato wato wato zamanin nan ko azu kuɗi kamar banza ne eh mu yanzu zama mu ma da kuka gani tashi da mun kai tsaye to akwai rashin tawakkali ga Allah cewa tashi kai tsaye wani na ya gaya ma tashin ka tsaye na saka samu dukiya akwai waɗanda sun ka tashi tsaye kahin a haife ka suna neman kuɗi har su ku su same su ba ina ba ta hukunci ne sai ka tuna ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala an fahimci wannan da kyau sai Allah subhanahu wataala ce to zalika takhfifun min rabbikum wa rahma zalika wannan hukunci takhfifun wato wani sauki ne min rabbikum daga ubangijinku wa rahmatun da rahma ina fata an fahimce ni faman i'tada ba'da zalika duk wanda ya ta'addanci bayan haka ma'ana su ƴan uwan mamaci bayan an fara biyan diya sun amince kuma suka je suka kashe wannan to falahu azabun alim shina da azaba wanda take mai radadi ina fata an fahimta kenan bayan an yi yarjejeniya cewa za a karbi diya kada wani daga baya ya je ya kashe wannan mutumin tunda idan sun kashe shi wasu malamai suka ce za a kashe wanda ya kashe shi amma hakikan ba haka nan bane idan mutum ya kashe mutum ƴan uwan shi suka je suka kashe wannan mutumin babu zance a ce a kashe su domin me domin ya cancanci a kashe shi an gane wannan sai dai in sun fara karɓar diya sai a maido diyar da suka karɓa sai dai su kuma sun saba alƙawari gaban Allah mai yiwa wannan saba alƙawari zai sa Allah subhanahu wataala ya musu azaba amma ba a cewa mutum ya kashe mutum sannan ƴan uwa ne sun kashe shi aje aje a kashe su a'a ba za a kashe su ba domin su suna da haƙƙi akan shi an fahimci wannan da kyau walakum fil qisas hayatun haƙiƙa kuna da rayuwa a cikin qisasi ya ulil albabi ya kuma abunta ya abunta hankulla la'allakum tattaqun dan saboda ku samu jin tsoron Allah subhanahu wataala yin kisasi idan muka diba zahirin shi babu rayuwa a ciki domin mutumin da ya kashe idan an kashe shi sai muga ai ai mutuwa ce akai ko a'a rayuwa ce inji Allah subhanahu wataala me yasa Allah ya saba kisasi suna rayuwa saboda idan mutum ya san in ya kashe za a kashe shi to ba zai kashe ba akwai rayuwa ko babu sannan kuma idan mutum ya kashe aka kashe shi ƴan uwan shi ba za su je su yi ta'addanci ba amma mutum guda in an ka kashe yana iya ja yakin da za a kashe mutum dubu ko kuma mutum miliyon ɗaya ma kaga ashe yin kisasi shi zai sawa a samu rayuwa wato a cikin al'umma mun fahimci wannan da kyau wannan shi zai nuna mana cewa shari'a ta musulunci ta riga yi kowace shari'a wadda aka rubuta a wannan lokaci mai jira a yi kisasi ko kuma wadda ba za ta ce a yi kisasi ba shi yasa nake kira da wannan dama ga dukkan wani mutum wanda yake mai kare haƙƙin ɗan adam wanda a cikin Nijar koko ko ina shi bisa ga doron ƙasa ya kya cewa kashe mutum in ya kashe zalunci na domin idan musulmi ne ya san akwai wannan aya a cikin alkur'ani yake yaƙi da ita ya kafarta duk mutumin da yake yaƙi da ayoyin Allah ko da yana zuwa masallaci yana sallah kuma ko da yana cewa shi Nijeriyan ne babu ruwan Allah da kasancewa ka Nijeriyan kana yaƙi da ayoyin Allah wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun babu mai musun ayoyin Allah ko yake yaƙi da ayoyin Allah sai kafiri don haka duk an kare haƙƙin ɗan adam wanda yake cewa a daina kashe mutum in ya kashe mutum to wannan mutumin ya tabbatar da in ya san da wannan aya sallar da yake yi ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sannan ya sake shiga cikin musulunci domin ya yi rigga hatta da kasashen turawa waɗanda suke suna aza dokokinsu irin na ɗan adam yadda hankalin ɗan adam yake basuwa kaga manya-manyan kasashe sun tabbatar da cewa ana bi idan mutum ya kashe a kashe shi ko ba haka nan bane amma muna ana zuwa ana ce muna kada a yi ƙasar amerika idan ka kashe kashe ka za a yi to su waɗanda suke cewa waɗanda an nan waɗanda suka karanci duniya to sai ku je ku ce ma amerika ta canza wannan doka mana ko ba haka nan bane a ƙasar amerika idan mutum ya kashe mutum kashe shi za a yi to kai ɗan kare haƙƙin ɗan adam ka je amerika ka ce sai sun canza tasu doka tunda ita doka allah kana ganin ba ta da police doka allah ba ta da jandarm ko ba haka nan bane doka allah ba ta da sojoji amma su amerika suna da shi su ba za a yi musu magana ba ina fata abinci da kyau da hakan ga kashe mutum in ya kashe shi ne zai sawa a kawo zaman lahiya sannan su masu kare haƙƙin ɗan adam ku dibi ɓannar da suke yi ma al'umma mutum zai zo ɗan tawaye ya yi shekara ashirin yana tawaye mutanen da za a kashe a cikin ƙasa sai sun kai mutum miliyon ɗai ko miliyon biyu ko miliyon uku ko ba haka nan ba ne amma ran da duk aka kama shi aka kashe kotun duniya sai a ce wai haƙƙin ɗan adam za a kare wa kada a kashe shi to tambaya nan mutanen da aka kashe a lokacin da ya tawaye su ko wane na zai kare musu haƙƙinsu su ko shanu ne ko tumaki ne ko ko kiyashi ne abin tambaya ana ko ba haka nan bane mun san akwai ƴan tawaye na duniya ko waɗanda suka yi jagoranci aka kashe mutane da dama har cikin tele suna gwanin yadda suke fille kanun mutane ko ba haka nan bane amma yau ana kama su zaka ji an ce wai an je kungiyar kare haƙƙin dan adam ta duniya an ce bai dace a taba su ba bai dace a kashe su ba saboda su mutane ne su ko mutanen da aka kashe lokacin yaki ga sanan su ko ba mu san ko da irin matsayi aka musu ba saboda wato kusur na hankalin dan adam dan hankalin dan adam bai kai inda zai iya gano wa maslaha ta har abada ba maslaha ta kwana biyu zuwa kwana uku duk constitution kin da an ka aza sai an canza ta banda qur'ani shi yasa kake ganin ko France da suka aza constitution kinsu wanda suka amfani da ita sun aza kundi na ɗai sun aza na biyu sun aza na uku sun aza na hudu sun aza na biyar Niger kuma da addiye su da ta zo baya gare su ta aza na ɗai ta shiga na biyu ta shiga ta uku ta shiga ta hudu ta shiga ta biyar sai ta wuce uwa Faransa sai ta shiga ta shidda ta wuce kuma sai ta fada ta bakwai saboda dukkan ɗan adam suna da bukata suna da maslaha amma alkur'ani ba yadda za a yi canza shi yasa wannan ɗai ya ishi mutane su gane cewa alkur'ani mu'jiza ce kuma wannan ɗai ya kamata mutane su gane cewa su bi alkur'ani sannan nukta ta ƙarshe a cikin wannan bayani nake son in yi shine cewa dukkan mutumin da yake masu kare haƙƙin ɗan adam da masu tunani irin na turawa su daina zagin malamai wannan aya cikin alkur'ani ba malamai ne suka rubuta ta ba Allah subhanahu wataala ya sabkar da ita ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka rubuta ta aka hardace ta aka zo aka yi musu bayani kenan in zaka yaki bari cewa malamai sun yi kaza ko malamai sun yi kaza a'a malamai sako ne na Allah sun ka isar kenan in kana yaki ka san ko da kuwa kake yaki Allah shiga da mu bismillah malam
كتب عليكم إذا حضر عهده الموت ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن
Allah subhanahu wa ta'ala ce kutiba alaikum an wajabta a kanku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinku malamai suka ce nan an ce hadara ahadakumul maut mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikinku amma ana nuhin idan alamomin mutuwa da sabubban mutuwa sun ka bayyana ɗaya daga cikinku domin mutum wani lokaci idan ya tsufa kwarai yana ganin cewa lokacin mutuwa ya yi mishi kusa ko kuma mutumin da aka kwance a gidan likita rashin lafiya ya yi tsanani akwai lokacin da yake ganin alamun cewa lokacin mutuwa ya yi kusa ko ba haka nan bane to kutiba alaikum an wajabta akan ku idza hadara ahadakumul maut idan mutum ɗaya daga cikin ku ya ga alamomin mutuwa sun zo mishi domin mutuwa in ta zo baka samun damar da zaka yi zaka yi wasiyya amma alamomin ta ake nushi kama inda Allah subhanahu wa ta'ala ce am kuntum shuhada'a iz hadara yaqub al-maut kaga lokacin da asbabul maut sun ka zo mai yaqub lokacin ne yake samun daman magana amma idan lokacin dibar rai yayi wannan lokaci ba zai samu daman magana ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce ma masu imani ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون kun kasance kuna gurin mutuwa kafin ku haɗu da mutuwa amma Allah ce faqad ra'aytumuhu kun ga mutuwa alhali ko sun ga asbab na mutuwa sun ga alamomin mutuwa sun kusanto gare su walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna sayyi'at hatta idha hadara ahaduhum al-maut nan ko sai an kace hatta idha hadara ahaduhum har lokacin da mutuwa ta zo mishi to kaga ashe za a kalli siyakin ne ba zo mutuwar za a kalla ba a'a shin akwai wani aiki wanda za a yi kafin mutuwar sai a ce to nan asbabul maut idan kuma ana ganin mutuwar ta riga ta zo ne to nan kuma sai a ce mutuwar ta zo mishi mun fahimci wannan da kyau idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta asbabul maut sun ka zo ma ɗaya daga cikin ku wato in taraka khaira in ya bar alkhairan shine wato dukiya kalima ta alkhair wani lokaci cikin alqur'ani tana zuwa da ma'ana ta dukiya kamar yadda Allah subhanahu wataala ce wa innahu lihubbil khair lashadid dan adam game da son dukiya mai tsanani ne ko ba haka ba to da haka ganin alkhair ana nuhin wato dukiya alwasiyatu an wajabta mishi yin wasiya wannan wasiya shine naibul fa'il yadda asalin magana take ay kutibal wasiyatu idza hadara ahadakum almaut in taraka khayra amma akwai uslubut taqdim wa ta'khir a cikin larabci wata kalima wadda za ta cika ma'ana ana iya barin ta sai an taba tahiya an taba tahiya an taba tahiya da lisa sai a kawo ta wannan kuma uslubi ne na kana bin magana sannu sannu sannu sannu sai ka kai ga inda kake bukata kamar abu ne ya bace ma da an ka ce kutiba alaikum an wajabta muku me aka wajabta idan hadara ahadakum al-maut idan mutuwa ta zo ma ɗaya daga cikin ku to mi aka wajabta in taraka khaira in ya bar dukiya mi aka wajabta sai aka ce alwasiyya kaga dole sai ka zo wajen wasiyya sannan ma'ana su jika an fahimci wannan da kyau to an wajabta wasiyya lil walidaini ga mahaifa guda biyu wal aqrabina da makusanta bil ma'ruf wato ta hanya wadda shari'a ta yi izini mun fahimci wannan da kyau da hakan ga kenan wasiyya ta kasance wajibi malamai sun yi sabani shin ita wasiyya wannan da anka ce an wajabta an shafe hukuncinta ko ko ba a shafe hukuncinta ba akwai sabani tsakanin malamai wasu malamai suka ce a'a hukuncin wasiyya wato an wato an shafe shi domin aya wadda ta zo ta yi bayanin wato yadda za a rabon gado ayoyin cikin suratul nisa wanda sun kai bayanin yadda za a rabon gado wane yana da kaza wane yana da kaza su suka zo suka shahe wasiyya wanda su malamai suka ce a'a an shahe wani wuri ne an bar wani wuri ma'ana an shahe wasiyya ta wato iyaye sai an kabar ta ƴan uwa alhali ko idan muka duba ƴan uwa wasu daga cikin su kuma suna gado sai wadansu malamai suka ce a'a asalin gado a cikin alqur'ani shine wasiya da an ka ce an yi wasiya da ita ce matsayin gado to yanzu ya za a yi ai tafsirin wannan wasiya yadda kamata a yi ta sai Allah subhanahu wataala cikin suratul nisa da ya bar al'amari ga hannun mutane yanzu kuma sai ya mai da al'amari ga hannun shi sai ya bayar yadda ya kamata a yi wannan sabani ne na malamai da hakan gane wasiyyan nan za a yi ta bil ma'rufi wato ga yadda shari'a ta yi umurni haqqan 'ala al muttaqin haqqi ne akan wato wannan suke masu yin tsoron Allah wasu malamai suka wajabtar da yin wasiyya suka ce tilas mutum kowane da sai yayi wasiyya ko ba haka ba wadansu malamai suka ce a'a wasiyya ba wajibi bace amma in za a fara yin wasiyya kamar yadda tunaninmu yake kai da yawan mutane suna ganin cewa wasiyya sai abin da ya shafi kuɗi kun san mu yanzu an ce wani yayi wasiya sai a ce ya ba wani zika 500 ya ba wani miliyan guda ya ba wani miliyan biyu a'a wasiya ta farko wanda zaka fara yi ma ƴaƴanka shine kai musu wasici da jin tsoron Allah subhanahu wataala da ibada wannan ko annabawa abin da suke ma ƴaƴansu wasiya da shi na farko kenan Allah subhanahu wataala ce am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun wannan wasiya ta farko da ka fara mai ayyanka kenan domin Allah ya ce wa wassa biha ibrahimu banihi wa yaqub kenan idan zaka fara wasici kada ka fara kallon dukiya wadda ka bar mu mutane ka katar da ƴan uwanka gaba daya na farko ina muku wasici da jin tsoron Allah subhanahu wataala ko ba haka ba na biyu ina muku wasici cewa ku bi umarnin Allah ku bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina muku wato wasici da ku kama junanku ku rinka taimaka ma juna kada a yi jiran uba shi mutu kowa shi da kofa ta yi ko sa akwai gidan da uba ne kawai ake jiran ya mutu da ya mutu wanga sai shi da kofa ta gabas wanga shi da tashi yamma wanga shi da tashi kudu wanga shi da tashi arewa ko ba haka ba amma bai da kyau mutum shi wasiki da sabon Allah subhanahu wataala akwai waɗanda za su yi wasiki da abin da ya saba ma Allah to nan ba za a yi musu biyayya ba an fahimci wannan da kyau sannan idan mutum ya yi wasiki ga abin da ya saba ma shari'ar musulunci kuma ba za a tabbatar da abin da yake yi ba domin mi domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yi wa wani mahaluki da'a wajen saba ma Allah subhanahu wataala ko da mahaifinku ne ko wane ne ya bar wasici ga abin da ya saba ma Allah to nan mi to wannan ba za a tabbatar da shi ba sannan kuma malamai suka ce wato abin da yayi shine wasiya ka kasa dukiyarka sama da kashi hudu wato ka kasa ka kashi hudu kashi ɗaya kai wasici da shi domin ɗaya daga cikin sahabbai ya so shi yi wasici da rabin dukiya sai manzo Allah ce a'a ya so shi wasici da dukkan dukiya sai ya hana mai ya so shi wasici da sulus manzo Allah ce mai a'a wa sulusu kafir kenan tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da yawa kenan karamci ka kasa dukiyar ka kashi hudu in ka kasa ta kashi hudu sai ka bada kashi daya sai ka ce to wani a bashi kaza wani a bashi kaza wani a bashi kaza an ina fata an fahimce ni menene hikima ta wasiya me yasa Allah ce ayi wasiya domin mi domin haƙƙi ne na ƴan uwa za ka tafi ko miliyar nawa ka bari a duniya yana da wahala bayan ka mutu iyanka su yarda a ɗauki shi ka goma ba wani saboda ɗan adam dukiya yake so ko ba haka da bane shi yasa akwai wani babban mai kuɗi a ƙasar Saudiya ana kiran shi Ar-Rajihi a ƙasar Saudiya yayi kowa kuɗi to ya san in ya mutu zai bar ni za a bar shi tina to tun da ran shi tun da ya san babban mai kuɗi ne sai ya ɗauko dukiya sai tun da rai ne ya ce to yanzu ba zan can gado za a yi ba tun da dai dukiya ta ta ishe ni ku taho sai a yanka wani shi na da miliyar kaza sai a samu cikin kwanta ba miliyon ba babban mai kuɗi ne miliyar miliyar na yin basu wanga yaro sai a bashi nashi miliyar miliyar wanga a bashi nashi miliyar miliyar ƴan uwa ne mai miliyar mai miliyon ɗari biyar mai miliyon ɗari shida duka haka ya rabe dukiya kai ya kasa ta kashi uku kashi guda ƴaƴa ne kashi guda kuma ƴan uwan shi sai kashi guda sai ya aje shi gare shi ya ce to su tabbatar da cewa yanzu ba su da rabo ba su da wani haƙƙi cikin wannan dukiya ya ce wannan kashi guda cikin shi zai rika rayuwa cikin shi zai rika shan mai zai rika cin abinci ya ce da ya mutu wannan dukiya ta zanta al'umman musulunci aima musulunci aiki da ita duka gaba ɗai yana da bankoki a ƙasar saudiya za ka rubuta masrafin rajihi masrafin rajihi ya ce wannan abin da ya sama bai bayar da dukiyar batun shi na da rai gaba ɗaya ya ce kada ya zamanto wata rana yana neman abincin da zai ci ya rasa kada ya zamanto mota ta yana son ya sa mata mai babu yace to cikin waɗannan kuɗi yake ɗiba yana cin abinci cikin waɗannan kuɗi yake ɗiba yana sama mota ta mai yana biyan bukatun shi ne da gobe amma yace da an ce ya mutu wannan dukiya dukkan ta gaba ɗaya haƙƙin Allah ce ai musulmi aiki da ita to kun ga wannan shi ne abin da ake bukata kaga ya riga ya san dukiya ta tana da yawa da zai bai wannan dukiya ga iyanai wallahi gaba ɗaya sun hison arabe ta su sa ko da ba su aikin Allah shi yasa wauta ta ga mai kuɗi ya rinka aje dukiya yana sa tsammanin in ya mutu ƴaƴan su mai aiki da ita wallahi ba za su yi ba abinda ɗaya suka jira ka mutu dama ka hana musu jin daɗi baka bar su sun ka sha AC ba baka bar su sun ka hau motoci masu kyau ba baka bar su sun ka sai yawon duniya ba shina ganin America bai samu damar zuwa America ba shina ganin France bai samu damar zuwa France ba bai samu damar zuwa manya-manyan otal na duniya ba kai na shi ka jira ka yi maza-maza ka mutu ka ba su wuri ko ba haka ba to dan haka ga in baka yi aiki ba kai yanzu kana nufin ka kisa duke ka cikin aikin Allah sai ka mutu dan kai zo ya gina maka babban masallaci haka kake jira a wannan wallahi ƙarya kake bi don haka ga wasiyyan nan kuma hikimar da Allah ya sa aka yi ta shine malamai suka ce mutane sun kasu gida daban-daban kun san mutun wato mutane suna da halaye daban-daban mutun yana yiwuwa wani in ya mutu da alkhairi ne da sharri ne su mutu gaba ɗaya su tsaya wani mukuntun kuma yana yiwa in yan mutu da sharri ne da alkhairi ne su ci gaba da aiki wani mutum kuma in yan mutu alkhairi ne ya ci gaba sharri ne ya tsaya wani kuma in yan mutu alkhairi ne ya tsaya sharri ne ya ci gaba da aiki kowane dan adam yana da wannan sifofin sai ka ji inda ka sawo kanka ina fata an fahimce ni misali mutumin da alkhairi ne da sharri za su cin gaba mutum ne ya gina masallacin ne sannan kuma ya gina waɗansu abubuwa na wasa gidajen wasa kaga duk lokacin da za a yi sallah a cikin masallaci menene alkhairi ne yastamir zai ci gaba ko ba ganin bane duk lokacin da kuma aka yi wasa in ya bar gidan silma kuma sharri ne yastamir mun gane wannan ko mun gane wannan ba to sannan kuma misali akwai wanda da wato sharri sharri ne da alkhairi ne wato sharri ne zai tsaya kuma alkhairi ne zai tsaya idan kan mutu baka da wanda baka bar wani abu ba sadaqatun jariya baya gare ka kaga alkhairin ka zai tsaya to idan kuma sharrin da kake yi dama sai kana nan za a yi shi shikenan an huta kaga sharrin ka ya tsaya alkhairin ka ya tsaya sannan akwai mutanen da alkhairin su zai tsaya sharrin su zai ci gaba shine mutanen da musulmi ne amma kuma mafi yawancin abubuwan su na neman duniya ne na sabon Allah subhanahu wataala mutum ne musulmi amma ya gina gidajen giya wal iyadu billah ina fata abinci ne ya gina gidajen mata yana ganin cewa ba wani abu bane ya gina kaza ya gina kaza sai ya mutu kaga alkhairin shi ya tsaya amma shirin shi zai ci gaba zai ci gaba da haɓaka akwai waɗanda kuma sun mutu alkhair sharrin su zai tsaya alkhairin su zai ci gaba Allah ya sanya mu daga cikin su ina fata an fahimce ni mutum ne ya mutu sharrin shi sai ya tsaya dama ayyukan da yake na sharri bai bar sadaka jariya ta sharri ba a'a ya bar sadaka jariya ta alkhairi sai da mutu su ne za su ci gaba to wasiya da wakafi abinda ake cewa wakafi kamar wani abu saboda ya ci gaba da aiki bayan ka to su ne za su ci gaba to wannan shi yasa ake son kai wasiya ka duba ka duba akwai wani ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi ka tabbatar da wannan ɗalibin ilimin yana da ƙwazo yana neman wanda zai sai mai littafin tafsiri babu wanda zai sai mai sai ka sai littafin tafsiri sai ka bashi duk lokacin da aka buɗe littafin na aka yi karatu to dole sai ka samu lada domin kai ka sai wannan littafin ko ba ka nan bane in ka yi ma ƴaƴanka tarbiyya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi idan mutum ya mutu ayyukan su za su yanke sai ta hanya guda uku ina fata an fahimce ni sadaqatun jariya kamar sadaka mai gudana ka gina rijiya ka bari ana shan ruwanta alkhairin ka zai zai ci gaba awwalun salihun yad'u lahu koko ka bar da wanda kai ma tarbiyya yana karanta alqur'ani yana yi ma mutane wa'azi yana kokarin ganar da mutane addinin musulunci duk lokacin da duk wanda ya karantar shi ma in ya karantar da ɗalibin shi wancan ya karantar da shi kai ma sai ka samu lada mun fahimci wannan da kyau kenan wasiya da waƙafi saboda alkhairin ka ya ci gaba bayan ka mutu sharrin ka ya tsaya wannan shi yasa an kace mutane su yi wasiya Allah subhanahu wataala ya ganar da mu da hakan da Allah subhanahu wataala ce haqqan alal muttaqin wato haƙƙi ne akan masu jin tsoron Allah faman baddalahu ba'da ma sami'ahu duk wanda ya canza wato wannan wasiya ba'da ma sami'ahu bayan ya jita shi yasa an kaso wasiya a rubuta ta an yi so in kana da wasiya tun kana da rai kullun hadisi ya ce bai cancanta ba ga mutum wanda yake da wasiya ya kwanta bai rubuta wannan wasiya ba sai ka aje ta karkashin gado ko kuma ka aje ta karkashin filo ko kuma ka aje ta wani wuri wanda in an dauko za a gani za ka rubuta wasiya kuma kaza kaza kaza kaza kaza kaza wani ina son a bashi kaza wani ina son a bashi kaza wani ina son a bashi kaza wani ita ce wasiya haƙƙi ne akan masu jin tsoron Allah ko amma faman baddalahu ba'da ma sami'ahu wanda ya canza wannan wasiya bayan ya jita ta yi wasiya mutum bai samu damar rubutawa ba ya kire mutum biyu yana kwance ya ce da wani da wani ku shaida na yi wasiki a ba wani kaza ko ba haka nan bane to su ko waɗannan su ma suna da kusanci sai a yanzu mu mu yi shaida a ba wani gida mu kuma mu tashi haka nan sai an to sai a zo ce wani an ce to wani ya ce a bashi gida sai a ce to ina shaidu sai a ce da wani da wani da an sun ce a mu ba mu shaida saboda ni saboda suna ganin zai samu su su rasa shedan nan ina ba za a mutunce ko kuma sai a je a ba su wani abu masu magada sai su zo su ba su kuɗi ce ku ce ba ku sani ba saboda ana ganin gidan nan in an sai da shi yana son sayan kanta miliyon sai a ba su di miliyon di miliyon a ce ku ce ƙarya ne in an ka zo wajen shari'a su ce a mu ba mu shaida an ba kowa di miliyon di miliyon tun da sun gwamnati zai samu gida sun sayan kanta miliyon canzawa kenan yana yiwa mutum ya canza to duk wanda ya canza ba da ma sami abu bayan ya ji ta ko kuma wanda ya santa rubuce ya zo ya canza ta to fa inna ma ismu ala alladhina yubaddiluna haqiqa zunubin zai tabbata akan wanda ya canza ka tabbatar da cewa sakamakon kai na wajen Allah subhanahu wataala sannan duk wanda ya liƙe ma wani ƙofar alkhairi to ya tabbatar da shi ma za a liƙe mai tashi in ka bude hanyar alkhairi kai ma Allah zai taimake ka wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhi inna Allah inna Allah haqiqa Allah sami'un yana ji ga dukkan abin da ake faɗa alimun kuma Allah masani ga dukkan abin da mun ka kudurta kuma Allah masani ga dukkan komai kenan in ka gyara kanka ka gyara ba in baka gyara ba Allah ya ji ya sani ranar tashin alkiyama zai saka maka faman khafa min musin janafan duk wanda ya ji tsoro daga mawasiya janafan karkace ma gaskiya akan kuskure domin ta yi mutum ya tashi yin wasiya ya yi kuskure saboda jahilci bai san abu kaza ba ba yi kamar yanzu misali wanda zai cewa ya raba dukiya ta biyu rabi ya yi wasiki da shi sai ka ce a'a shari'a ta yi hari akan wannan mun fahimci wannan ko ko wanda zai yin wasiki ya ce to sai ya kira kira mutane shi da ƴaƴan shi ya ce to kun san da wane da wane da wane da wane kun san muna gaba da su na so sayan gida kaza wane zai riga ni to kun san wannan abin da ya mafi banci da shi ba don haka ko na mutu wannan gaba a cigaba da ita ko ba haka ba mutane suna bakin so suke da cewa a cigaba da gaba ko ba haka nan bane makwabci da makwabci kuma in ka diba ba wai gaba ta shari'a ba inda musulunci ne wanga musulmi ne wanga kafiri akwai gaba wannan dama ba kai na kuma ka sanya ta ba bai yiwuwa musulmi ya so kafiri amma saboda abin duniya mutane suke yin wasiki in suka yi wasiki ta ce to ko na mutu ka ayi kaza kuma abin nan ya saba ma shari'a wanda suka ce wanda wanda suka umarni da shi to wannan ba za a tabbatar da shi ba shi yasa wata rana akwai wata shari'a da aka yi ban so in faɗi garin da aka yi wannan shari'a wato aure ne aka hada tsakanin danwa da dan kani to shikenan yarinyar daga baya sai ta ce ba za ta yi auren ba to shi ko ga musulunci idan mutum ya ce ba za a yi aure ba me za a yi sai an biya shi sai su wadanda suka ce to tunda yarinya ta ki zama aure a biya su to sai aka biya su da aka biya su ita ko matan wannan sai ta ce mai ai gida shi mata biyu gare kai mata guda gare ka kuma gida na gado ne kiran bai dace shi ya samu daki biyu kai ka samu daki guda don haka a yi rabon gado a hidama kowa haƙe shi yanzu da aka yi rabon gado dole sai da tsakin wancan ya shigo ciki ina fata an bincike kenan yanzu shi wancan yana da mata uku ina ganin wancan yana da mata guda kenan yanzu daki biyu biyu za a rabawa tunda mazaji ne dukansu dole sai ya ɗaya bashi ɗakin shi ya ce su shi ko wallahi sai ya haɗa mata daga cikin ɗakin kun gani to yanzu wannan kun ga gaba ce ta kullu sai ya ce kuma zai sai da ɗakin da zai sai da ɗakin kuma sai da sharaɗi idan ya sayar ma ko da bayan shekara goma na in ka sai sama wancan ciniki ya tashi tunda ya san wani zai iya sai fi sabilillahi ba wancan sai ce da sharaɗi sai in ba za ka sai sama wancan ba amma in ka sai sama wancan ko bayan shekara ɗari na to shi zai mai da ba kuɗin ka a shi ɗakin shi kun ga wannan gaba ce ta shiga to haka mutane suke maɗiyansu wasici da su ci gaba da gaba da mutane to duk wanda ya wannan wasiya ya saba ma Allah kuma Allah zai mai hisabi akan wannan sannan ƴaƴan shi in sun ka ci gaba da tafiyar da wannan wasiya suka aikata ta a aikace ranar tashin alkiyama su ma sai sun shiga cikin zunubi idan mahaifinka ya ma wasici da abinda Allah subhanahu wataala bai da shi ba sai ka bar shi ina fata an fice ne na farko za a yi mai nasiha wannan abin da ka yi ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala in ya tuba fa biha wajiba in bai tuba ba kai kuma in ya mutu ka kai aiki da wannan wasiya aw isman koko yaji tsoron cewa mai wasiki zai saba ma wasiya da gangan ma'ana zai yin abin da bai dace ba ya san kuma shari'a ba ta da shi ba sai ka tunatar da shi ka ce wane ya zaka wasiki da abin da shari'a ta hana kuma kai ka sani wannan abin ya saba ma da Allah subhanahu wataala yake so to wanda duk yayi wannan fa aslaha bainahum wato yayi kokarin yin sulhu tsakanin waɗanda an kai ma wasiti da magada yayi kokarin sadawa ko kuma shi mai wasiya wanda zai yi yayi mai nasiha mai kyau dan saboda a samu hanya ingantatta ta shari'a to fala isma alaihi babu da gare shi ma'ana in ka yi ƙoƙarin yin aiki na alkhairi to Allah subhanahu wa ta'ala bai galihi a kansu ba dama abinda ake so mutane su taimaki juna wajen aikata alkhairi da kuma aikin da zai sa a samu takawa ba wai su taimaka ma juna ba wajen aikin sabon Allah da aikin na ta'addanci wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan inna allaha ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala ghafurun mai yawan gafara ne rahimun Allah subhanahu wata'ala mai jinkai ne bismillah يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على صفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على صفر فعدة من أيام الصور يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون na'am ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku yin azumi azumin watan ramadan kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi ga mutanen da suka gabace ku la'allakum tattaqun dan saboda ku kasance masu jin tsoron Allah ko kuma dan saboda ku sanya kariya tsakankaninku da wutar jahannama ko kuma da sabon Allah subhanahu wataala ayyaman ma'dudat yan kwanaki ne takaitattu kididdigaggu faman kana minkum maridan duk wanda ya kasance daga cikin ku maridan yana mara lafiya aw ala safarin koko yana akan tafiya yana balaguro fa'iddatun min ayyamin ukhar to in ya bu wato in ya ci abinci zai ramka kwanakin da wato ya ci abinci a cikin su bayan watan ramadan ya wuce wa alal ladina yutiqunahu waɗanda suke iya yin azumin watan Ramadan amma suna cikin wahala ko kuma wa alal ladina yutiqunahu waɗanda suke iya yin azumi fidyatun ta'amu miskin idan suka sha ruwa suka ci abinci za su yi fidya ta wato ba da fidya ta abincin miskini guda akan kowane yini faman tatawwa khairan duk wanda ya tatawwi na alkhairi ma'ana ya ƙara saman fidyar da aka azami shi wajen ya bada abincin mutum biyu yana da hali ya bada abincin mutum uku ko hudu to fa huwa khairul lahu haqiqa shine alkhairi gare shi wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun amma yin azumi shine mafi alkhairi gare ku har in kun kasance kuna da sani shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran shahru ramadan wata na ramadan shine alladhi unzila fihi alquran wanda an kasabkar da alqurani a cikin sa shi alqur'anin nan hudan linnasi shiriya ne ga mutane wa bayyinatin minal huda sannan hujjoji ne bayyananni na shiriya wal furqan da kuma furqan shine rabe gaskiya da ƙarya Allah ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda watan azumi ya same shi to falyasum ya azumce shi wa man kana maridan duk wanda ya kasance yana akan balaguro wa kasance yana mara lafiya aw ala safarin koko yana akan balaguro fa iddatun min ayyamin ukhra idan ya ci abinci daga baya zai ramka kwanakin da ya ci abinci idan kwana bakwai ne ya ramka bakwai idan biyar ne ya ramka biyar yuridu Allah bikum al-yusr Allah hakika yana son sauki gare ku wala yuridu bikum al-usr sannan ubangiji baya son tsanani gare ku walitukmilu al-idda sannan kuma ku cika wato lokaci lissafi wanda anka aza muku walitukabbiru Allah ala ma hadakum sannan kuma ku ambaci Allah akan shiryar da ku da yayi wala allakum tashkurun sannan kuma don ku gode ma Allah subhanahu wataala waɗannan ayoyin suna da tsawo sannan kuma suna buƙatar dogon bayani don hakan ga anan ya kamata mu tsaye da karatu sai gobe in Allah ya kai mu rai ƴan uwa waɗanda suke da tambayoyi muna buƙatar za su rubuto tambayoyinsu wanda yake yana da tambaya zai rubuta tambaya idan ya rubuto tambaya zai kawo tambayar shi za a duba ta a gani a ga menene yake so sannan kuma a yi zancen ba da amsa ina fata an fahimce ni nan ya kamata mu dakanta yawa abin da muka faɗa zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh